إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markazu ahalus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 26 ga wata na rajab hijira shekara 437 wanda ya dace da uku ga wata na biyar shekara ta 2016 yau insha Allahu za mu yi darasi na 64 a wannan littayi alwajiz في فقه السنة والكتاب العزيز wannan darasinmu yau zai tashi ne a farkon sallah ƙarshen karatunmu kan magana ce ta likahoni kina yau za mu tashi a salatu alal janaza yan wa dangane da abin da ya gabata na siffar sallah ta gawa da muka yi mini kabarori guda hudu wanda cewa ba laihi ba ne akan samun lokaci annabi salam ya annabi ya kara ma wasu sahabbai a wani lokaci kenan ƙari kan kabara ba aibu ba ne ya mata bata sunna har zuwa kabara tara daga biyar shidda bakwai hatar ya tabbata kenan in ta kama ha kara ba a lahi ba haka bayani da muka yi na addu'o'i bayan wani zai yi mamakin magana kawo fatiha ko sura balle wanda yake kan mazhaba ta malikiya mun karanta insha Allah abu ne sananne hatta cikin sahih bukhari akwai ruwa ta abdullahi bin abbas ya yi sallar gawa ya bayyanar da sallar gawa kuma ce musu na bayyana ne da gangan saboda don kusan karanta fatiha sunna ne cikin hakamul janazin albani ya kawo har ruwaya ta kawo karanta sura na kenan wannan sunna ta tabbatar da haka kenan bayan kabbara ta farko aka yi fatiha da sura kuma ta biyu za a yi salati na ibrahimiya to ta uku da ta hudu na kawo nau'in addu'a iri biyu wanda kowace wannan addu'a in kai ta yi illa cewa wannan addu'a ta nau'i na biyu da na kawo tana ɗaukan yaro ƙarami da babba da mace ko namiji duk lafazin ta iya ɗauka abu da yawa a cikinta ta yi sauƙi ga dukkan ko ta gawa wannan lafazi na farko da na kawo na allama gafirin lahu wa rahamu wa afi wa afa annu a kan zuwa ƙashi da na bayani wannan addu'a mahimmancinta shi ɗaya masu cikin ruwa da asibin maliki ne yake cewa layi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan addu'a a kan wannan gawa ya ce wallahi tamannaita ana kun ana lazi usalli alaihi mata auka maƙal cewa wallahi na yi guri da ma a ce ni ne na mutu manzan allah ke mun wannan addu'a yadda ya ji annabi ya wani bawon allah wannan addu'a da haka kenan wannan addu'o'i dole mutum ya zaba shi dai a san addu'o'i ana yin su bayan kabbara ta uku da bayan ta hudu kuma sabanin wani kuskure wasu na tsammanin bayan kabbara ta hudu kurin sallama za a yi a bayan kabbara ta wurin annabi yana jimawa hakan sukan ce amma zai karwa ta kabbara kenan akwai addu'a tabbas yanda kai addu'a bayan kabbara ta uku akwai a bayan ta hudu wannan shine abin sun kara kan abin da muka yi na sallah aikace yanzu kuma nan za mu yi ta a karance sallar ya ce a salatu alal janaza sallah a kan gawa ya ce kin zai magana kan sallah kan gawa a salatu alal mayitul musulun fardu kifaya ya ce sallah yin sallah ga mamaci musulmi farilla ce ta wanda in wani ya yi ya ɗauke ma wani akwai fardu ayin fardu kifaya fardu ayin abinda wani baya ɗauke ma wani kowa sai ya yi amma fardu kifaya abinda idan dan uwanka ya ko wasu suka yi sun doke ma wasu ita ma sallah ta gawa tana irin wannan farilla ta an wasu suka yi sun doke ma wasu yace ya wannan magana ta sallar gawa sallah kan gawa farilla ce li amrihi sallallahu alaihi wasallam biya fi hadis saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da yin wannan sallah akan gawa cikin hadisai da dama ba ɗaya ba yace minha daga cikin waɗannan hadisai akwai hadis Zaid bin Khalid al-Juhani anna rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya yawm khaybar فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله يتي ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين subhanallah wannan ruwaya abu dawud ya roto ta haka ibn maja haka imamun nasa'i hadisin zai ibn khalid al-juhani wannan sahabi ke bada labarin cewa anna rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya yawm khaybar wani a cikin wanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah mai cikawa a yakin khaybar da ya mutu fa zakaru zalika da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka gaya wa annabi labarin wani Allah mai cikawa sai ya ce sallu ala sahibikum kuwa dan uwanku sallah kuwa abokinku sallah kenan wannan kalma da yayi ta kin mai sallah kuma ya sallah fa taghayyart wujuhun nas sai huskokin mutane suka canza kenan ransu ya baci suka bata rai ganin wannan magana annabi sallallahu alaihi yayi ba zai mai sallah ba kowa dan uwan ku sallah huska ta canza sai ce ga musu dalili cewa inna sahibakum ghalla fi sabilillah dan uwan ku ke wanda nake mai sallah ya gulur yayi ya ya doke yayi karamin hali ya doke wani abu cikin wannan yakin da ake ya doke wani abu cikin dukiya ta ganima kenan wannan shi yasa annabi mai sallah suka ce fafata shi na matawo suka shiga binciken kayan shi su ga menene ya sata wanda har ta kai aka ce ba a mai sallah ya ce fawajadina harzan min harzil yahud ya muka samu wata tsakiya cikin tsakiya tsakiya harz abin da ake dan shiryawa a cikin zare shine harz ko tsakiya zamu ci Hausa wata sarka ko tsakiya za mu ce sarƙa cikin sarƙuna irin na yahudawa wanda gwalgwadon kimata ba ta kai ba ma dirhami biyu ba ta kai ba dirhami biyu yan wa a yau ina masu cin milimiliyika suna ga shi kenan an sha don nasu ne a sama ko su suke da mulki da yan wa wani abin ya cikin aka ce ya zamanto aka ce ruwan dare ko ina abin ya yawa kuma abin mamaki diyan da ake hodi a baki yaƙi da cin hanci idan ma muka diba tun daga conference na suna zawa yau ya ka kilga irin komishin kin da aka yi ta huddo haƙƙin gwamnati ko al'umma da aka sata a hodi a rediyo a talabijin wani ya ce hada mai miliyar an ambaci ma masu miliyar ko miliyarka wasu miliyan wasu ɗaruruwa amma har yau ba wanda zaka ce an ma hakikanin shari'a ta hakika wadda ma aka tsara kun za a tsantsare shi kwana biyu ba a ganin shi kwana biyu can ka gan shi iya yawo a cikin bakan mota mota mai bitar a dage ba kuma ganin shi suna ji an sha wallah ban bai sha ba idan anan an barka kadiba fadar Allah subhanahu wata'ala iya magana wasu manzala yana raye suka nemi kare wani dan uwansu da ya sata suka yi ta fama Allah ka ce ha antum jadaltum anhum fil hayati dunya faman yujadilu an yawm al qiyamah amma yakunu alaihim wakila idan a nan duniya ku kuna kare ɗan uwanku ya sata a kare shi ka ame shari'a ka amshi haƙƙin jama'a nan duniya ya ce Allah ce gobe kiyama wane ne zai kare shi a gaban Allah waye zai zama tumi aboka wanda zai huddo shi idan Allah kama shi ya'yan uwa mutum kai ce ya sha ya ci banza ya iya dabara ya iya matsayi ya iya cin hanci a bar shi ba a mai shari'a ba ba a hudu haƙƙin jama'a ba don ma a ma shari'a kwana biyu ka huto haƙƙin jama'a a wajen ka baka ci halaka ba ka yi shari'a shekara ashirin ka huto ya ka hudu haƙƙin jama'a zaka tsira wani an ɓoye ka ne an riƙe ka ne don ka ba da kayan jama'a an yan wala mai hankali a yi hattara da cin dukiyar jama'a wannan abin da bai kai ba dirhami biyu yawan ko a da dirhami biyu ko bai kai komi ba don a da dirhami biyu bai sayan ma akuya a can dama da ko akwai bai sai a can dama dira mai bai ta kima da yawa na haka allah shirya da mu kenan wannan annan sarasar mai yake mai sallah dalilin wannan dan kwange da ya kura sai ya ce wasu tasana min zalik shakasan fala ta ji musalatu alaihima ya ce za a dan toki za a dan ware wanda ba a musu sallah wanda sallah ba wajibi bane ba akan za a ware mutum biyu za a ware mutum biyu wanda sallah ba wajibi bace ba akan su yace al-awwal na harko at-tafidul ladhi lam yablugh yaro wanda bai balaga ba karamin yaro sallah ba ta wajaba akan shi ba qalat aisha radiyallahu anha مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد كيتوا إبراهيم دعا النبي صلى الله عليه وسلم Allah mai cikawa iya ɗan shekara goma sha takwas kai wata iya ɗan wata goma sha takwas wata sha takwas amma manzana sallallahu alaihi wasallam bai mai sallah ba wannan za ka samu wata ruwaya ta yayi bata inganta ba abin da ya inganta bai mai sallah ba kina yaro karami bai mai sallah ba wanda ake huddawa daga cikin wajibci mu rike da kyau daga wajibci ba yi ba san ba yi ba daga wanda ba a wajabta ba kenan ko an yi ko ba a yi ba ba laifi in ba yi ba laifi ba yi ba laifi ba a tsani mutum na biyu wanda sallah ba ta zamanto wajibi a kansa ba a shahid wanda ya shahada shi ma sallah ba ta zama ba wajibi duk da ana yi amma ba wajibi ba ce me hujja kan haka bayan waccan ruwa da makaranta imam abu dawud ya roto ta hadis na mai san abin da abin da duk abin da ke littafin nan da abin da tabbata ne aka kasa wancan na abu dawud wannan ruwaya ta biyu kenan imam imam abu dawud haka tirmizi sun tabbata sun zo da ruwaya an anas أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم شهداء أحد ba a musu wanka ba kuma an binne su cikin jininsu ba musalla ba ‘yan wani matsala guda biyu da aka ware ta yaro da shahidi iya magana don kamata ya ɗauka ba a musu a wajibici ne yake magana ba wajibi ba ne kenan za a ma yaro ƙarami sallah ya tabbata kan ruwa ta abu dawud a ta imamun da sa'i na ce sallah ala saƙat hau ɓari ma ɓari ma yaro inda ya kai wata hudu in ciki ya kai wata hudu aka yi ɓarin shi kenan halitta shi ta gamu ko da ba busa mai rai ba za a iya mai sallah amma ba wajibi bacci manoce za a yi addu'a ga uwayen shi Allah gafarta mu uwayen shi da rahama Allah gare su amma shi bai bukata alama kafin lawar rahamu wa fa'anu ba amma yaro karami ba ta wannan shi ba abin da yi annabi ce uwayen za a ma addu'a shi bai bukata wani tabbatacce yaro karamin bai balaga wadan musulmi na aljanna ne kuma kuma laifin me zaka ci da gawar ba laifin da ma da yi bai kai balaifin mamalle ya nemi mai gawara sai dai uwan za a nemi gafara ta da sauran addu'a ta alkhairi kenan akwai addu'a ga yaro akwai addu'a ga kai akwai sallah ga yaro amma ba wajibi bace sai sallah ga shahidi shi ma ana yi kunan akwai masala da za mu gani insha Allah za mu karanta ta ta magana shahidai ba a musu wanka ba ba a musu sallah aka binne su akwai ruwa za ka kawo wadda ta tabbatar da sallah gare su wanda har aka ce yawa hamza kabbara tara wannan kamar albanin cikin akamul janazi ya kawo maganganun duka ce to ruwayar da ta kawo yin sallah wadda ta kawo rashin yin sallah wannan ta kore da wannan ta tabbata wanda ya kama ta hanya ta tabbata an ma wasu sallah an yi sallah ba magana in kada sallah an yi sallah ga mutanen umma wasu ruwa ta tabbata kan haka duka illa kurin magana tana nan an samu an yaƙi da yawa bai ma wasu sallah ba kurin shi ne magana wani shi ne kwatanta kenan ba wajibi ba ne in ba a yi ba ba a yi ba lahi iya ma biya zahi ya zai da sallah ma ake ce kenan ana ibn ne ko ba sallah ba amma ce a yin kamar cikin akamu janayiz ce yin shi ya yi rishin yin a yi inda dama ya yi ba a yi ba duk da kuma ba a yin ba ba a cewa an yi laihi ba amma karamin yaro sallah ba ko ba wa shi sallah ba ba a yi ba laihi amma a yi inda dama shi ya yi sai ke cewa a nan ya ciki ikce lakin na adamul wujub la yanfi mashru'i salati alaihima ya ce duk da ba ta zama wajibi ba sallah ga yaro karami ga shahidi amma rashin wajibci bai kore shar'anta musu sallah ya ce ana aisha kalat wuce rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sabin min sibiyanin ansa fa salla alai aisha take ban labari a wannan ruwaya da imam muslim ya roto haka imam nasa'i aisha take cewa radiyallahu an zo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaro karami daga cikin yaran Madina kuma fa salla alai annabi mai salla kenan ai wani lokaci macen ga ga shi ma bai mishi ba kenan dai halittin yin wa an shaddad bin al-had anna rajulan min al-arab جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ثم قال أهاجر معك فلبثوا قليلا ثم نهجوا في قتال العدو فأتي به فأتي به أكزو دا فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يهمل جبته قد أصابه سهم ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه a nan hujja ta an wa wani shahidi sallace zai kawo cewa shidar bin hada ke cewa wani mutum cikin larabawan ƙauye ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa amana bi wa taba'ahu ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam kenan yace ni uhajiru ma'ak ya imani kuma zai hijira ya bi annabi shi daga nan ƙare kullun ya bi annabi ya ƙare ya bar gida kullun ya gaba da yan dabbobin shi shi ya kare da gida kurin ya imani kuma ya bi ya hijira ya bar gida kurin wannan bawan Allah nan ya takaita ruwayar kamar yadda ta zo cikin sunan nasa'i ta hecha kurin falabisu kalila da duk da ya samu alama nan mai yawa kana wannan bawan Allah a cikin abin haibar ne ana cikin yaƙi an samu ganima an zo an raba ganima sai annabi salama sai ya began shi ba a shi iya can bayar da yan dabbobin shi sai annabi ya ware raban shi da aka raba ya ce ajima wannan ba wannan bawan Allah ajime nashi shikenan sai aka same shi da wannan rabo nashi na ganima cewa ga rabanka ce me aka ce naka ne annabi ya raba a baka sarasakan sai amsa ya ce ya rasulullah ma hada ya rasulullah me wannan ya rasulullah ya ce haza kisan ka samu wannan wannan mana rabanka ne aka raba aka baka rabanka ne na ganima ya ce ma ala za tab'atuk ma ala za tab'atuk ni bin bi ka ba kan wannan eh wannan ma tab'atuka ala an urma ala hahuna fa amut fa adkhul al janna kullum ya ce ni bin bi ka ba akan wannan ya rasulullah mana bin zo ba na bi ka don samun ganima bi ka kaga ba ya ce wallakin ta ba'atuka ala an urma hahuna daga gwada da kibe shi ya ce ya rasulullah ni bin bi ka ba kan wannan ganima na bi ka ne akan ni ina nema a soke ni a nan in mutu in shiga aljanna kura shi neman shahada kurin yake annabi ce mishi in ta sirkun la ya sirku ka in ka gaskanta almana in abin da ka hudi gaskiya ne Allah zai gaskanta zai ma zai cika maka magana ka shine daga nan aka ci gaba kaga yan wawan ba sai a yi ta rigima kan abin duniya kan abin da awa ba a bani baka tada wa jama'a hankali ka raba kan jama'a ka tada hankalin jama'a ba a baka kurin ka tada bala'i to zo ne an ba su ma ce bai su shi imanin ba mana bai bi imanin dan kan duniya wanda shi ne jigo na tahiyar musulmi kan musulmi ya zamanto ya kwasa kwaɗan wanda adam salama ke cewa kura ku kelkeci maɓannaci da zai shiga garken dabbobi ƙanana ya ɓanna ya ce wala bai ce bai kai ɓanna rabon mutumin da yake cikin lamar addini mai kwaɗan dukiya ne ko girma ya kowa ɓanna cikin al'umma mabandaci ne ɓanna ke ma'al'umma wanda yake da kwaɗan abin duniya cikin tafi addini mabandaci ne Allah kiyaye wannan bawan Allah ya ce shi bai bukata ga shi mace bukata shi bai bai imani don abin duniya duk da halaka ne amma ce a shi bai bukata to shi na nasarar ya ce a kula mai da shi aka ci gaba tahiyya to cikin tahiyya ne shi ya ce falabi su kalilan can wani alama da maka ya dan hudda wasu kalmomi dan takaita littafin ya ka ruwaya a takaice to ana naka an dan jima bayan wannan abin da aka yi kuma thumma nahadu fi qital adu aka ci gaba kuma aka tashi aka zabura aka shiga yakin abokan gawa yaki tashi a cikin yaki aka fa'tu bihi yumal mana aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alkyabbash ba na gashi a cikin jini na mai annabashi a nemo shi annabashi ban gan shi ba ina yake a nemo wani arabikin shi ne ana neman shi tare gashi an samu shi da aka zo a cikin matattu aka ce gashi a sun lalace a huwa huwa a huwa huwa suka ce huwa shi ne kuwa suka ce shi ne rasulullah da aka diba inda ya gwada a nan aka halbe shi a nan aka halbe shi annabi ce ya yi gaskiya Allah ya gaskanta da shi fatarƙahu ya ma Allah gaskiyar magana Allah ya gaskanta mai gure shi aka ɗauko shi ta sun makafan wani bisa zama fi jubati annabi mai likawani cikin alkyabashi ya ɗauko shi da hannun shi su maka dan fasalla alai ya mai sallah a nan kaka mai sallah cikin addu'a annabi ke mishi alama ita Allahumma hadha abduk kharaja muhajiran fi sabilik fa qutila shahidan wa ana shahidun ala dhalik annabi yace wannan ya Allah wannan bawanka ne ya huto mai hijira saboda addininka kuma an kashe shi shahidi Allah ina mai shaida kan haka magana dai a takacin wannan bawan Allah annabi ya mai sallah shi ne magana kenan ana yi amma ya ɗauki cewa ba wajibi ba ne ya ce wa wannan ruwa ya mamu sai ya ruto ta ka mamu ta hau cikin shirin manar asar ya ce wa kullama kasuru da jama'u kan afadul mait amma musani duk lokacin da aka yi samun jama'a mai yawa tahi amfani ya yi fadala ga mamacin kenan a mai taru a taru jama'a mai yawa ya yi kenan za a sami jama'a ya yi yan kaɗan wa amfa kenan ya yi fadala kuma ya yi amfani ga mamacin liƙauli sallallahu alaihi wasallam ma min mayitin tusalli alaihi ummatu minan musulmin ya balugu na mi'atun kullum ya shafa'una lahu illa shufi'u fi ya ce wannan magana da ta cewa a tarin jama'a ya yi jama'a masu yawa sun yi ya ce dalilin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam a ruwa da imam muslim ya roto turmiz ya roto haka imam nasa'i ya roto annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min mayitin tusalli alai ummatu minal muslimin ba wani mamaci da wasu al'umma wasu jama'a na musulmi za su mai sallah wanda wannan jama'a ya balugu na mi'atan sun kai ɗari inda sun kai ɗari kullum ya shafa'una lahu suna neman mai shafa'a Allah rahama ta Allah illa shufi'u fi sai an ba su cetar shi yanzu Allah zai amshi adda su wannan shi dalilin bukatar san jama'a masu yawa haka ya ce wa ƙaunuhu sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin musulmin ya mut فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه cewa ba wani musulmi in ji annabi sallallahu alaihi ya ce ba wani musulmi da zai mutu a samu mutum arba'in su tsaya a kan gawar shi amma sharɗin arba'in kin la shirku ne billahi shay'an ba mushrikai bane ba wanda ba sa musulmi ne gangariya wanda ba sa shirka da Allah in har wannan mutumin arba'in masu tauhidi suka mai sallah illa shafa'ahumullahu fi sai Allah ya ba su ceton shi muwahide kenan masu tauhidi eh wannan ruwaya imam muslim ya rutu haka abu dawud haka ibn majah ita ce na ambata haka ta muslim da abu dawo da imam ibn majah haka ne sai yanzu da kenan mun ji mahimmancin kenan jama'a da yawa amma ba inar da ba ba jama'a ba kowa ba jama'a masu tauhidi eh ake magana sai ya ce wa yasu tahabba an ya suffu wa ra'al imam salasatu sufuf wa in kallu kuma a wannan sallah ana so a samu sahu uku in za a sallar gawa a yi sahu uku a bayan liman ko da mutanen kaɗan ne da a yi sahu guda wanda a raba su bibi ma bibi za a yi sahu uku shi ma nan da mahimmancin jama'a masu yawa kuma da fadala ta yin sahu uku a kan gawa me ya hujja a kan haka a shi ne daɗin sunna kinan fikin sunna mana ta magabata salaf komi da hujja kaza ga dalili ba hira ba kura ta cika mala tayi da hira ba hira ba nasi ne kaza an ce kaza ga dalili ce da ya ce maka an so a yi sau uku a bayan liman ga dalili ya kawo ruwaya wadda abu dawud ya roto ta haka imam turmizi haka imam ibn majah ammar sadil yazani an malik ibn hubaira qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت فيسلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب قال فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث مرصد اليزني يكي تشوى مالك بن هبيرة يكي باشي لاباري يكي تشوى منزع الله صلى الله عليه وسلم يا تشي ما من ميت ya mutu ba wani mamaci da zai mutu fayusalli alai tilasta sufufu na musulmin a samu sahu uku na musulmi su mai sallah illa aujab sai wannan sahun ya wajabta mai samun aljanna nan fadala ta sahu uku ya ce daga shi ya ce fakana malik manabin kwabaira wanda ya kala labarin wannan sabon shi halin shi idan staƙalla ahalul janaza in ga mutanen kaɗan ne ko da kaɗan ne jazza'ahum lastafu sai ya raba su gida uku yayin sau uku ne ko da mutanen kaɗan ne dalilin wannan hadisi da ya kawo yace kuma wa idha ijtama'at janaizu adidatun min ar-rijali wan-nisa fa in salla ala kulli janazatin salatun fa in salla ala kulli janazatin salatan salatan fa hadha al-asal wa in salla 'alayha jami'an salatan wahida jaz wa yaj'alu adh-dhukur walau kanu sigharan mimma yali al-imam wal inatha mimma yali al-qibla ya ce malamin milita ke cewa idan aka samu wadda shi ta ma'ata jana'izun adida jana'izun adida ta minar yawon nisa an aka samu gawa gawawaki maza da mata masu yawa fa'in salla ala kulli zinaratun talatin in za a ware kowata gawa a mata sallata kowata a ware a wa wannan a ware a ce wannan fahadar asal wannan shine asali daidai aka yi ya ce amma wa'in salla alaiha jami'an salatan wahidatan jaza in ma aka gama aka jero gawakin gaba daya maza da mata aka musu sahu guda ya halitta duk wanda ya tabbata ya halitta jaza amma afadal a mai kowane ya ce kuma a wannan jami'in taron gawawaki wa ya ja'alu zukur za a sa maza wannan mazan ya ce wa laukanu sigaran ko da ƙananan yara ne misali yaro da oshi ɗa da uba kai yaro da oshi za a sa yaron a gaban liman kusan liman wa kuma haka zuwa kibla kinan za a sa namiji min mayil imam abin da yake kusan liman kuma wani inasa mata min mayil kibla za a jera su zuwa kibla kaga nan akwai hikimar sabanin masu jera gawa haka dama da hagu a haka ake jera su saka ta kibla a sa wanda yake a gaban namiji a gaban misali kuma saura a jera zuwa alkibla haka ake jera gawar saka ta yi a cikin alkibla sai ya ce kinan wannan magana da yi ta haɗa gawawaki maza da mata a wuri guda shi zai kai maka magana ta haka da sa namiji a gaba me hujjar shi da ya wannan magana sai kawo ruwaya wadda imamu nasa'i ya rutu ya ce annafi an ibn umar annahu salla ala tis'i jana'iz jami'an faja'ala rijalu yaluna al-imam wan nisaa yalina al-qibla fasaffahunna saffan wahida yace abdullahi ibn umar shi ya ma gawa tara gaba ɗaya aka jera gawa tara ya musu sallah amma sai ya sanya maza kusan shi kenan kusan liman kuma mata zuwa alkibla kaji hujja ya yi sahu guda a jere ya ce kuma ya ce wa wuti a dinasta umar kulthum binta ali mar'ata umar bin khattab nan ma magana ce da ba abin da ya wakana cikin labarin da yake badawa an kawo an ajiye gawar ummu kulthum yar ali radiyallahu anhu matar umar bin khattab radiyallahu anhu kinan jika ce ta me yake cewa ta ta ta ta haka ne an kawo an ajiye ta a a wata jika na mace to da a da annabi ne fatima ta da annabi zama ya ba cikin dai fatima na ba cikin dai fatima cikin dai shi ne dai ba cikin wannan bane cikin dai shi ne ba ba cikin dai fatima bane ba tana karama ma lokacin da kwarai tana karama ma haikita ba ta sa'ar ma amma idan ta maka na baka kenan da aka kawo ita wannan ummu kulsum tare da nakaca da ɗanta ana maɗan sunan ɗan zaid sunan ɗanta zaid tare aka kawo su aka ajiye su abin an jima a lokacin nan kidan bayan su umargin sun wuce ne ma wudi a jami aka kawo umar kulsum da ɗan nata zaid bin umar aka ajiye su wal imamu yau ma'izin sa'id bin as can an jima masu alibi sun wuce gaba daya sa'id bin as shine kenan limami a wannan lokaci da aka zo wa finnas ibn abbas wa abu huraira wa abu sa'il khudri wa abu qatada don sahabbai ne da aka zo wannan sallah ta wannan gawa ta ummu kusum danta akwai wayannan sahabbai duka suna nan su aka sallar sai fawudi al-ghulam mimma lil imam ya aka kawo yaron karami kusan liman ba uwa ba faƙalar wani mutum ya ce a yoya haka za a sa yaro gaba ga yi magana suka yi tambaya ya haka wacce faƙalar tunan fa'an kasar ka ya suna ammar cikin masallai sai ya ce ya aka yi haka mana fa'an na yi inkarin ya za a sa namiji yaro kai a gaban liman a mace a baya ya ce fa nazartu ila ibn abbas wa abi huraira wa abi sa'id wa abi qatada kenan ga sun sabai ne ya kalle su yace ma hada wannan wa kenan wa sabuwa ce ma hada wannan meye kuma aka yi ya gwada musu su gwada mai hujja kenan ma lafi da ya kai wannan fa sai kalu hiya sunna sunna ce haka ce yi sunna ta ce haka sunna tsara kenan ba ra'ayi bane ba ba dama kenan kaga nan zaka sa yan uwa wallahi Allah shi da mu kan bin hanyar sahabbai babu rudu a hanyarsa babu bata sahabi ne wanda ya tabbatar da ya ga annabta bai mai shakka sahabi ne ya rage annabta zama amma tabi'ai almajiransu sun karantar da almajiransu wanda ba su gama zan Allah ba su suka ni amma duk da matsayin sun karantar da su komai kai da hujja sahabin zai abu ko halifa ne zai abu na aiki in musan shi ko sun ga abin suka sani saban haka ne su ce wannan waya aka mai dalili mai dalili ya an gama su dalili ta kun samunci ta kun su bi ya zama hujja ma kurin da kaka ce kun a yi a bari haka kurin da ka wannan ba addini ba ra'ayi wa shirme ne gaskiya addini ba addini da kun a yi hujja ka mutum ika za ga dalili ika za isa duka wannan ta mai karanta da sunna zaka in me aka ce kai in waka ce wajibi ne ga dalili mustahabi ga dalili kaza shine addini ka bauta ma Allah kan basira eh ka bauta ma Allah kan basira kaga ba a ce a yar shinkumiya wani sabon zaka ce ba a ba ta shinkumiya kuma shugaban ne salle tambaye shi wannan wa na shi ba sai bane ba wannan shi ga sahabbai tambaya wannan wa shi shi dake shi daga abin ba ga su ga abin su tambaya wasu ga abin idan su sai ce wannan sunna ce iya sunna to shikenan sai yanzu maganar yanzu da kenan maganar sallah ana iya jama'a gama da yawa a musalla amma inda maza da mata a sa namiji gaban liman ko namijin ko da yaro ne shi aka wani ruwaya ta ummu kalsum da ɗanta zaid bin umar sai ya ce aina yusalla alal janaza a ina ake ma janaza sallah a ina ake yi ya ce ta juntu salata alar janaza tafi masjid ya halitta na da ma'an san kawai na yi sai kama ka wurin zai ɗaga tsammanin ba a yi duk da ba ya ce yamma ya ce ya halitta a yi sallar gawa a cikin masallaci ya wurin zaka tsammanin ko ba a yi to ya halitta a yi sallar gawa a cikin masallaci me hujja a yi sallar gawa masallaci sai ka shawarar ruwaya da ya kawo wadda imam muslim ya ruto ta da sauran wurare haka imam nisa ya ruto ruwaya an aisha qalat lamma tuwfi sa'ad bin abi sa'ad bin abi waqas arsala azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yamurru bi janazatihi fi al-masjid fa yusallina alayhi fa fa'alu فوقف به على حجر على حجرهن يسلين عليه أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد فبلغهن أن الناس عابوا أن الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيداء إلا في جوف المسجد عائشة كبار اللابار لوكا تشندا سعد بن أبي وقاص الله ميتكاوا متى أن صلى الله عليه وسلم سن أيكا an yamur bijinazati fil masjid a kawo gawar shi masallaci kenan kusan ɗakunansu fa yusallin alai dan su mai sallah fa fa'alu aka ɗauko gawa aka kawo masallaci fa wakifa biyu ala hijirhin sallin alai aka aje kawo su ko ta zama ta mai sallah suka mai sallah ta gama ta annabi sallallahu alaihi wasallam to ka san mutane wannan abin da matan da suka yi sai ya ce ukhrij jabi min babil janaiz an wuta da wannan gawa ta da bin abi waqas daga babul me ake babul janaiz ake san can masallaci na da Madina sallama ka san aika can da masallaci da kabari kabari ba cikin masallaci ne yake haka a geyi yake kabarin nan masallaci ne to a nan geyi akwai kowa ta bangaren gabas na masallaci gabas masallaci akwai kowa da ake wuta da gawa inda kan ake huta zuwa wajen sallar gawa ba ta gawa ba daga nake zuwa wajen musalla nake magawa sallah to ta nan yake ita isa gama ne ta nan aka huta da gawar shi ka al-maqa'id sunan wurin da ake ma sallar ake ake wa gawa sallah ne a kusan masallaci a ci a wancan zamanin in kuka huto daga wannan kowa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam iya da maka domin a madina an kace gabas kenan kibla tana kibla tana gusu kenan suna sa kakabar annabi a damar su kuma kibla tana da su haka suke salawun cikin sallah ne ta nan aka huta da shi dai a takaice aka mai aka kai shi makayid wurin da ake ma kenan gawa sallah aka ajje su wancan jama'a suka mai sallah kenan sauran sahabbai suka mai sallah amma su mata a suka mai sallah su cikin masallaci shikenan wannan labari fa balagahunna annan nasa abu zalik sai labari ya kai mata annabi sallallahu alaihi wasallam ai an aibanta su yoshi ake kawo wa ƙalu maganta jana'ar ita halibi ya fi masjid yoshi ake shiga da gawa masallaci ai ba a sa gawa masallaci ana jita-jitan ta kai gare su fabalaga zalika aisha wannan labarin ya kai ma aisha radiyallahu anha an aibanta su dan sun yi sallah ta gawa ta sa da bin abi waqas a cikin masallacin madina nan zalama aisha take cewa ma asara unnas ila an ya'ibu ma la ilm lahum bihi mutane suna kuna gaugawar aibanta abinda ba ku da masaniya kan shi ina gaugawa na ga gaugawa aibantawa an yi laifi ku shiga suka ina gaugawa ta ce ta ce abu alaina an yamur bijinatin fil masjid suna aibanta mu don mun yi umarnin a kawo gawa cikin masallaci a mata sallah wa ma sallah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala suhail ibn bayda illa fi jabal masjid ai mun annabi sallallahu alaihi wasallam bi wa suhail ibn dan bayda annabi bai me ba sallah sai a cikin masallaci bai sallallahu alaihi wasallam shi kuma nace ya ya shahada ya mutu bayan dawa da uhud kusan kashe rayuwar annabi kusan kashe rayuwar dan uhud shi da kashe yaki na karshe bayan uhud ne ma an dawo daga uhud kuma tsohon iya cikin tsohon muhajirai don shi tun warko iya cikin wani suka wani suka cira suka cira wannan takardar da aka yi ta kuma ta wannan annabi sabai da ahli baitkin shi iya cikin yan musulmi da ta farko duk da an ce an gallabe shi an mutu badar da shi aka kama shi amma anan abdullahi bin mas'ud mai shaida yace ni na ga iya sallatin a makka an kama shi ya zo bata tare kawo suka zo amma ya wasu imanin tsoro ya kasa wutarwa aka abin shi amma da aka ce a cikin imanin masu musulunta na farko kenan annabi ya mai sallah ta ce a cikin masallaci annabi mai sallah kenan me abin matsalai me laihin da aka yi kaga dai nan me hujja shine kenan ana iya sallah ta gawa a cikin masallaci ba a yi ba laihi in an yi nan ba ya yi ba ana iya yi na ganin bale mata ne suna da cikin maza mutane kaga amma nan an ware su an suka aka ware aka musu kai ba laifi bane ba in mata kama aka aka yi ba laifi mata kaci kurum ya halitta sai yake cewa lakin al afdal duk da ya halitta ai ko amma me yahi abin da yahi yace as-salatu alaiha khalil masjid fi makanin mu'iddan li salati ala al-janaiz wannan mamaji ma yace amma ayi a wajen masallaci a wuri na musamman da aka keɓance don ajiye gawa a mata sallah an akwai wurin kiran da kowa zai zo a yayi ya ce kama kanar amur al'adun na biyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-ghalib ala hadihi fiha kamar yadda yake annabi ya raye abinda aka yawan yi kaga wani an jiro ya ma suhail kenan ba duka ba kowa ba yake ma a masallacin amma ya ma wani dan halinci kenan in ta kama an yi ba a balayi amma abin da yayi abin da ya yawan yi kenan shi kamata mu ma mu yi yawan aikatawa an ibn umar أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم ومرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد nan abin da yake so ya kawo cewa abdullabin umar ke ce a wannan ruwaya wadda imam bukhari ka musulmi ya kawo cewa yahudawa sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da wani mutum daga cikinsu da wata mace sun yi zina a nan salasalama sai aka musu umarnin farujima aka jehe waɗannan yahudawa ne amma suka yi zina wasu suka zo a nan bimin shara ji suke yi tashi ta yi dama-dama ko an amsa abu ta yana tabbatar musu jiwa da kuma ce a cikin littayin kuma a cikin a taura ma haka ne ku kawo a taurar suka kawo a taura aka bude ana diba sai suka liƙe wajen da aka kawo hukuncin zina to abdullahi bin salam ya musulmi ya ce wa ɗan ɗauki hannun gargada ɗauki hannun gargada kamar aka haka ana karanta ka liƙe hannun ka ɗauwa ana karantawa ka liƙe liƙe inda ya ɗauki hannun wajen maganar zina ce hukuncin zina a addinin su ma a tauran ma jihewa ne amma su ne suka gyara sai suke an kai zina ya dauke a kan jaki a yawo da kai a cikin gari an shara maka bakin abu ana yawo shi ne hukuncin zina a wajensu sai mu tafiya abun sun mai da abun sabo a musulunci a cikin addininsu ma akwai jehewa aka karanta a can ma haka ne na bai masu umarni a je a je su haka za a yi kuma haka kuma aka yi ya ce faruji ma ƙariban mimozin da jana'iz inda masjid aka jehe su a kusan masallaci wurin da ake ajiye gawa na mai kusurka maka a shawanci zamanin suna da wuri na musamman a kusan masallaci inda ake huta a ma gawa sallah shi magana kenan kenan na wuri na musamman wurin ajiye gawa a mata sallah wa an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المسلى فصف بهم وكبر أربعة وانا رواية إمام البخاري يروي توتا هكا إمام مسلم رسالة دي إلوس أبو داود هكا إمام النسائي سنكا رواية أبو هريرة كبار لابارن تشيوا manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na an najashi yayi sanar da mutuwar najashi yace ana zamane yace dan uwanku najashi Allah ya mai cikawa a yau a tsakiyar mutane kahurai shi shugaba ne amma kewayen shi ba su da imani kenan sallama bai samu ba bai samu sallar gawa ba ma a inda yake na isa wani kima Allah a radda ya mutu ku diba tsakanin madina da bakin ruwa daga ruwan a tsallako a je habasha amma daga nan madina ba ta labarin yau a lokacin babu talban ba komi an ba wahayi ba ya wata labarin yau dan uwanku na jashi ya rasu a yau a tsakiyar mutane ba ba annabi yau mani aka huta wajen da ake sallah magana kenan haraj ilal musalla ne ya su gama kenan wannan wurin da aka magana wurin gawa wurin ne da ake zuwa kuma ake idi shi musalla kenan a hilin da ake idi shi kusan masallaci wajen masallaci ne kuma a nan ne ake zuwa ake sallar gawal ana annabi sai aka je aka yi sahu diddina akwai ruwayoyi sun kawo masu yafi inganta ba cewa wai an kawo annabi shi a gaban shi a kalle shi ya mai sallah a'a wanda ana kawo hujja wannan sallar salatul ghaib sallar wanda ya mutu a wani wuri inda aka tsammanin ko tabbatar ba mai sallah ba sai mu zo mu sau a inda muke mu kabbara sallah a mai sallah gawa a duk inda yake in dai muna ga muna tsammanin ko tabbata ba mai sallah ba kuna garin ku ku mai sallah sai ta ga yau to nan ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya wata musalla fa saffa bihim wa kabbara arba'an ya yi sahu da mutane kuma ya musu kabbara ta kabbara hudu ta sallar gawa na kima gawa ya ce wa fi salati sallallahu alaihi wasallam ala najashi dalilun ala mashru'ati salati ala al-ghaib idza ulima annahu lam yusalli alayhi fi al-balad allazi dufina fihi ya ce wannan a kan sallar annabi ma na jashi sallar gawa da ya mai a madina ya tashi mutumin da yake habasha aka mai sallar a madina a radda ya mutu ya ce a kan wannan sallar annabi ma na jashi akwai dalili hujja kenan a kan shar'anta sallar alal ga'ib yin sallah ga wanda ya mutu a inda ba kwanan mana bayyana a wani wuri ya mutu iza ulima annahu lam yusalli alai in aka san da cewa a inda ya mutum ba mai sallah ba filbalin da zai dufina fi kina aka san a garin da aka binne shi ba mai sallah ba a garin ku inda kuke sai a shirya a zo a shirya sallah gawa a mai sallah gawa Allahu akbar kura aka la akimla yace wa amma man sulliya alai fala tushra wa alai salatul ghaib amma wanda an san an mai sallah ba a shara'anta ba mai salatar ka domin a nan an waye gari a yanzu akwai manyan mutane masu mukami a wurare sukan sa wasu malamai fahimta ce Allah alam suna sa hai'awa wani babban mutum a mai a nan a mai a makka a mai a madina a mai a nan nijar a mai a ko'ina a mai salatar gaibu wannan gaskiyar magana an ce ba a samu ba annabi sallallahu salama ya ma wani sallah wanda aka binne a inda yake da musulmi wanda ne aka samu shi mako annabi ya ka dalili dan ya mutu a tsakiyar mutanen da ba musulmi ba amma haka kurin dan iyawa ne a wani gari mu annabi mai sallah a Nijar wannan shine gairu mashru gaskiyar magana shi sai ya ce wa amma man sulliya alai amma wanda aka mai sallah a inda ya mutu fala tushra'u alai salatu ghaib ba shar'anta ba mai salatu ghaib sallah ta wanda bai nan ai sallah ba gawa kenan sallah ba gawa li'annahu lam yunqal domin ba a samu wani labari labari bai zo ba cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam salla ala garin najashi ba a samu ba annabi sallallahu alaihi wasallama yawa najashi salla ka yama wani salla dan ba najashi ba ba a samu salla ga wani ba wani najashi ba ke najashi ne kadai aka samu annabi sallama ya mai salla inda yake wa inna ma salla alai li'annahu kana musliman bainal mushrikin annan sallallahu ya mai sallah domin iya musulmi kuma a tsakiyar mushrikai shine ma shugaba na daular da ba musulma ba abin da ya gani shi ne ba abin da ya iya shine sarkin shine shugaban kuma ya zamana a wannan daula ya jagorancinta a wannan hali a inda abin da ya karin shi abin da zai iya yi kuma akan haka Allah mai cikawa amma anan sai zama bai zarge shi ba har ma ya mai abin da ba ma wani ba yasa aka tara sallah aka mai sallah sallah gawa a garin da ya mutu ko annabi mai shaida cewa musulmi ne a wannan gari an wa haddasa habbai suka rayu an gadi ba su a wasu abubuwan sa sha'ari da sauran naka ce masu hijira biyu suna da su jafa tun yi hijirar farko suna habasha wannan bawan allah iya tare da su iya kare su ya ba su kariya har annabi salama ya yi hijira bayan hijira sai a shekara ta bakwai an ci haibar su suna can suna zamane a inda yake ba mutum ba a shari'a ta musulunci a inda ba a shari'a daular ta najashi shi ne ba shari'a nan suke zamane su ja'afar sa musul ash'ari suna can sauran sahabbai suna zamane abin da su yi abin da kashin su haka suka kare har sai a shekara ta bakwai tukon suka taso daga habasha suka zo madina bayan an kare haibar har annabi sallallahu da aka zo bayan haibar ya zo haibar kuma ga su ja'afar sa musul ash'ari an zo annabi ce la adri bi ayi ma fara bi fata khaba an bi kudum ja'far ce annabi ce horin cikin yaman yawa da bi ma zai horin ciki da bude khaybar kin ko kusa wasu wasu jafa annabi horin ciki muke yawa ga an bude khaybar kuma ga jafar sun zo da shi da iyalan shi da sauran sahabbai wasu suka zo daga yaman su abu musa ja'adi su zo da kai suka zo habasha kuma suka zo nan madina tare wannan haka nan da ya shi tabbas musulmi ne kuma ga abin da ya haka ya cika kuma amma annabi sallallahu bai zarge shi ba har ma mai sallah ta gaib kuma mai shaida musulmi ne yace wa hada ikhtaru shaykh al-islam bin taymiya wa man wafaqahu kama zakar zalika tilmizu ibn qayyim cikin zalim ma'ad yace wannan magana ta shar'anta sallar gawa ga wanda ya mutu a wani wuri da ba a mai sallah ba kuma da cewa wanda aka mai sallah ba za a mishi ba wannan shine abin da Sheikh Islam bin Taymiyyah ya zaba kuma da suka mai muwafaqa kan wannan fahimta kamar yadda Al-Majlis ibn Qayyim ambata cikin zalim ma'ad sai yace wala tajuzu salatu janazati bainal qubur kuma yanzu ya ce bai halitta mana mutahi da sallah mutahi da gawa a je makwantai a yi sallah bai halitta a je da gawa tsakiyar makwantai a mata sallah a cikin makwantai ya wannan magana dalilin hadisin da ya ce hadisin dalilin hadisin anas annan nabi sallallahu alaihi wasallam na an yi sallah ala janaiz bainal qubur albani ya kawo hadisi cikin hakam janaiz ta ana yace annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan Anas bin Malik inda Anas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam naha an yusalla ala janaiz bain qubur annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi sallar gawa a tsakanin kaburbura tsakanin kaburbura nan cikin kwanta kenan kenan ana izuwa mata kama hedi ayi a kohon makwantai kayan aji amma ta ba wuri a gidan amma dai a je cikin makwanta ya ba yi illa kuma abin shari'a za mu insha Allah na maganar in ta kama kuma an binne kuma daban an binne iya cikin kabari shi kuna ana isa kabarin gaba a yi sallah kuma amma a kawo gawa a ajiye cikin makwanta wannan shi ne aka hana amma sallah a kabari in aka binne ba mai sallah ba ko iyawa misali ba ba ku dama mai sallah ba ko aka hana ka iyawa ka samu dama ba daga ba ana iya zuwa a yi sallah a kan kabari bayan ko da an mai sallah wajen binnewa wannan kuma daban ne eh an shar'anta zuwa ya zama ga ruwa kuma insha Allah an shar'anta zuwa a yi sallah ta gawa a kan kabari bayan an mai sallah an binne shi wannan shi ma daban shar zama ganin sai akan haka insha Allah kenan yan wani ganin ya kamata mu tsaya saboda mun zo daidai ainihin kumul imam a ina liman zai tsaya an aka kawo aka ajiye gawan shi ne sha Allah zama ga haka muna fatar Allah subhanahu wata'ala ya kai mu satin sama don ci gaba abin da ya saura Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته